ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركم لسادوا أولا مسلاتي من البركة لديونا لوكسي من البركة أنا مسلاتي اندمي تروس إسلامي سنتا أنا قلما دوغري جهر برنو يومنا شا شدا بو ga watan rabi'u sani shekara ta 1447 hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda kuma ya dace da takwas ga watan goma shekara ta 2025 miladiya a kamar da kuka gani kamar yadda muka saba wannan masallaci a saduwa da manya-manyan maluma na wannan ƙasa idan aka samu dama musamman idan suka ziyarci jihar borno muka yi amfani da wannan dama mu gayyace su a wannan masallaci su mu amfana da ilminsu a dattijo da kuke gani ba ba ko ne gare ku ba kila in da ko ni sabon abu cikin abin da za a faɗa muku kila ko gashin ne ya ƙara fari ba ba ko ne gare ku ba don kaɗa shi muku lokaci wane wane gaga abin ba hikima a ciki amma a takasai dai professor mansur ibrahim sokoto yana daga cikin manya-manya malamai na wannan ƙasa da ma duniyar musulmi mni a babban limamin masallacin abu hurairu a sokoto da sauran shugaban sauran cibiyoyi da yawa malam yana shugabantar cibiyoyi da yawa markazu sahaba akwai makarantu a karkashinsa makarantar madina da makka da sauran masallatai da sintoci kuma juhudunsa na da'awa da yada sunna wannan ƙasa abu ne sananne to Allah subhanahu wata'ala ya saka masa da alkhairi ya kara rayuwa albarka da basira malam sun zo ne takanas domin shirye-shiryen wato musabaka ta ƙasa musabaka ta alkur'ani wanda bana za a jihar borno a watan disamba to malam a su ne jagororin wannan musabaka ina jima shi ne national coordinator kuma nan national coordinator karkashin cibiyar islamic center ta jami'ar danfodiyo kusan shekara arba'in kenan ana wannan musabaka musabaka ta bana ita ce ta arba'in musabaka ta farko a maiduguri ina jin 1987 ne aka yi ita ce ta biyu ta farko aka yi a sokoto ta biyu aka yi a borno to wancan mata farko ma kamata ya borno to amma mun yi kara ne mun nuna girma aka ce bari ko ku yi tukuna mu yi to bana za a yi ta arba'in a borno insha Allah to Allah subhanahu wata'ala ya nuna mana wannan lokaci cikin koshin lafiya su da suke jagoranta wannan abin Allah ya taimaka musu gwamnatin jihar borno karkacin jagorancin farfesa bagana umar zulum da suka hubbasa suka wato nuna za su karbi wannan bakoncin wannan abin allah ya agaza musu allah ya saka musu a asali yau karatunmu na muktasar sira na alimamun maqdisi kuma da hashin kanuri muke yi saboda haka za mu ba malam sharari imma ya yi da kanuri ko da falatanci don ba haka ba bai yadda malam bai yadda malam ya hausa ba ko ya da kanuri ko da ko da falatanci ya zabi ɗaya daga cikin yarukan nan guda biyu sai ya yi to ba wani maudu'in da malam muka tattauna da shi dama malamai ba a faɗa musu wannan karambani in kaga ya ci babban malami ka kyale shi shi ya duba ya ga akan me ya kamata ya magana sai ya magana to Allah subhanahu wataala ya datar da shi ko kuma Allah subhanahu wataala ya amfanar da mu da abin da zai fada mana Allah ya saka malan da alkhairi tafaddalu mashkurin
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرة من خلقه أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه سبحانه اللهم صل وسلم عليه في الأولين والآخرين وصل وسلم عليه كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون اللهم سلم عليه تسليما كثيرا مزيدا أما بعد ينقوى الأمر المسلمين masoyan Allah da manzonsa da Allah ya tara mu a wannan masallaci da wannan cibiya mai tarin albarka da daɗin tarihi cibiyar yaɗa sunna a wannan jiha ta Borno a wannan daɗaɗɗiyar daula wadda ta shekara sama da dubu tana tsaye da kafafunta daular da kusan ace ita ce mafi girman daulolin da aka yi a ƙasashenmu na baƙar fata gaba ɗaya a duniya daular da tafi kowace shahara da yawan mahardatan alƙur'ani daular shahararren malami shehu kuma sarki alkanemi idan ka ambaci muhammad al'amin alkanemi a duniya ko ina ana girmama shi an ba mu labarin cewa yana ɗan shekara goma sha hudu ya tafi aikin hajji tare da mahaifinsa inda a can Allah ya karɓi rayuwarsa wannan kusan 1790 shekaru 235 da suka wuce da Allah ya karɓi mahaifinsa sai ya karatu a can sannan ya gangaro ya iso nan domin ya karantar da mutane da kuma shine Allah ya ba wannan matsayi na shehun Borno wanda shi ne wasiƙu suka gudana tsakaninsa da shehu babba na yamma da kuma ɗansa sarkin musulmi muhammadu bello to yanzu dai a taƙaice wannan daula ta borno ita ce ta biyu bayan daular sokoto a najeriya ko kuna da jayayya idan kun amince to dukkan nuri a jihar borno su shaida cewa mun ɗewuta su babu matsala a sanar da su daga sokoto mun ba da satifiket duk mun ɗewuta su yanwa alhamdulillah shek ya faɗi kwanan watan mu yau muna yi ne na sha takwas daren sha tara ga watan rabiul akhir shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai wanda zai dace da yini na takwas daren tara ga watan oktoba ko? ko ba kai oktoba ba ko akwai wa'anda yau 38 ga watan Septemba gare su na ji mai girma zulun baya yi muku haka na yana sake albashi da wuri ko to in haka ne yau takwas ga wata kenan shekara ta dubu biyu da ashirin da biyar shek ya samu sharaɗi amma ya saba masa ya ce in magana da kanuri ko fulatanci kuma bai faɗi kalma ko ɗaya ta kanuri ko fulatanci ba a cikin maganarsa saboda haka ni a sawunsa da ke tafiya kuma kamar yadda ya ce maku ba mu yi matsayar wani topic da shi ba abinda da ya faru damun bayan na iso na buga masa waya cewa na zo don mai zumunci kuma sai na buga ma dan uwa alhaji adamu abadam sai ce min to kana da labarin mahaifin malam bayi da lafiya yana asibiti na ce bai sanar da ni ba amma dala ka zo ka kai ni mu je in gaida shi to a can Allah ya haɗa mu sai ya faɗa min cewa yana da karatu yau da yaren kanuri na ce to ni kuma zan zo yi taliki da yaren fulatanci to kun ji yadda muka yi haka yanzu da ya zo ya sa mun sharaɗi shi bai cika sharaɗin ba saboda haka ni ba na akan wannan sharaɗi ɗazu na shiga monday market da yake na samu labarin ibtila'o'in da suka faru kuma ya dama idan muka shigo borno abinda muke so mu dan yi guzurin turare mun zo kasar kanshi sai mu yi guzuri kar ku damu shi ma shek in ya zo akwai abinda muke bashi a can yawwa ko ba komai muna ba da fura da nono bayan na fita daga kasuwa sai na ce to me yasa ba zan kira shek mu tattauna abin da za a yi nasiha a kansa ba ma daga bisani da yake ban samu nai magana da shi din ba na yi wata shawara da zuciyata kuma ina fatar in ya amince kuma ku amince da ita cewa mu ɗauku labari mafi daɗi labarin da zukata suke so suke sha'awa suke ƙauna labarin da ba a ƙare maganarsa shine labari game da shugabanmu annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam me shak yake gani me kuke gani kuma da sai ina gani ya kamata mu ce takin wannan darasi namu yau matsayin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a wurin ubangijinsa da matsayin wurin al'ummar musulmi da ababen koyi daga rayuwarsa kenan karatu yana da gaba nawa yana da gaba uku ina ganin babu wani lokaci da ya kamata malamai su yawaita faɗakar da mutane game da wannan farin shugaba da matsayinsa da sanin darajarsa da ladubban ta'amuli da shi da sunansa da ayyukansa da sunnarsa da karantar da mutane tafarkinsa babu wani lokacin da muke buƙatar wannan kamar wannan zamanin da muke a cikinsa. lokacin da ɗabi'u da halayen da ya shimfiɗa wasu sun kasa su ɓata lokacin da ɗan adam ya kusa rasa ƙimarsa jininsa mutuncinsa alfarmarsa dukiyarsa sun zamo abin yarwa lokacin da dangantaka tsakanin ɗan adam da ubangiji ta yi rauni ballantana kuma tsakanin ɗan adam da ɗan uwansa ɗan adam irin zumuncin da ke tsakanin makoci da makoci a da a yau babu irinsa akwai wanda ya ce shekararsa goma sha hudu a unguwa bai san sunan makocinsa ba a lokacin da wato mace da miji ma zaune a gida guda wannan rahamar da manzo Allah ya karantar ita ma ta fara gushewa ana zaman doya da manja rahamar da malami mai karantar da ɗalibinsa a tsangaya ko a zaure ko a aji kai ko a masallaci wadda take sa ya zama yana ɗaukar dukkan matakin da zai sanar da shi gaskiya ya ɗora shi a kanta wannan rahamar ita ma ta fara gushewa babu wani lokaci da muke buƙatar sanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kamar wannan lokaci kai malamai magadan shi kansa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a yau suna buƙatar su ci gaba da koma suna nazarin rayuwarsa a yau mutane suna kutsawa game da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suna fakewa da sunansa suna biyan bukatun kashin kansu suna kosar da wata suna gusar da wata damuwa tasu suna kosar da wani kwaɗayi nasu suna bayyana wani son zuciya daga wurin kansu ina yau za ka ji maganganu waɗanda a da lokacin da duniyar ilimi tana da martaba dan adam in ya furta su to ba za a ƙara ganinsa ba ko a ɓatar da shi ko ya ɓoye da kansa kaji mutum yana cewa komai ingancin hadisi in yana koyar da ta'addanci ba mu karɓarsa to kaga a duniyar ilimi da ka san hadisi na nufin maganganun annabi sallallahu alaihi wasallam ayyukan annabi sallallahu alaihi wasallam koyarwar annabi sallallahu alaihi wasallam idan ka ce wannan koyarwar ta inganta kuma tana koyar da ta'addanci to me kake nufi wa kake so ka ce madan ta'adda ko kuma duk hadisi komai matsayinsa in ya taba martabar manzon Allah to daga ina muka san martabar manzon Allah hanyoyi da dabaru na kawai sai an kawar da mutane daga tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko kuma ce maka mu muna karɓar hadisi amma in bai ci karo da ƙur'ani ba wa ya kawo ƙur'anin wa ya zo da hadisin daga ina muka fara sanin matsayin hadisi wa atiyu Allah wa atiyu Rasul wa in tuti'uhu wa man yuti'u Rasula wa ma atakum Rasulu wa anzalna ilayka adh-dhikra litubayyana lin-nas ma nuzila ilayhim ولعلهم يتفكرون وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه kenan in ka raba su to gaba da ka fita daga duniyar ilimi to abinda zai baka mamaki ba wai jahili wanda kawai ya kafa kyamara da social media ba a'a wanda zai zo masallaci ya sa alkibba ya sa rauni kuma yana irin waɗannan maganganu to babu lokacin da malamai ya kamata su mai da hankali da karantar da rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da matsayinsa da ladubban ta'amuli da shi domin a tsira da sanin tafarkinsa mai kakke kamar wannan lokaci da muke cikinsa malamai su yi ƙoƙari su kuma kan tafarki na ilimi a cire atifa wato emotion addini ba emotions ba ne kawai ina sha'awa ina so ina kwaɗai ina bukata haka na gani ba addini ba ne kuma ba ilimi ba ne al'ilmu ƙala Allah ƙala rasuluhu ƙala sahabatu laisa hulfun fihi mal ilmu nasbaka lil khilafi sakhafatan bain rasuli wa bain qawli faqih da haka yau muna son ya takaici mu san wane ne manzon nan namu wani matsayi yake da shi a wurin ubangijinsa wace irin rayuwa ya koya mana wani irin karatu ko gado ya bar mana na alkhairi ba ƙaramin abu ne ba musan muhimmancin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da rayuwarsa da irin tasirin da suke da shi gare mu saboda me saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na farko dai shine samfurin dan adam wanda Allah yake so ya rayu a bayan ƙasa kuma Allah ta'ala ya aiko shi ne don ya koya mana yadda ake rayuwa kaga daga nan zaka gane bacin tafarkin wanda yake maka mu Qur'ani ya ishe mu to me yasa ba a sauko da shi aka ce kowa ya dauka ya karanta ba me yasa aka hado shi da malamin sa na biyu rayuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ita ce rayuwar da duk mai lafiyayyen hankali in ya kalle ta zai goyi bayan ta ita ce alhayatu sa'ida ita ce alhayatul mutma'inna ita ce alhayatul tayyiba rayuwar da kowa yana sha'awar zai irin ta yi manzo Allah salsu bai taɓa yin abu ba mai lafiyayyen hankali ce wanda bai dace ba manzo Allah salsu bai taɓa umarni da wani abu ba mai lafiyayyen hankali ya ce wannan abin baya da kyau manzo Allah sasu bai taba hana wani abu ba mai lafiyayyen hankali ya ce wannan abin na kwarai ne shine kamilin dan adam ga halitta shine kamilin dan adam ga sifa shine kamilin dan adam ga hali misali za a iya cewa ne mai haƙuri ne amma wata rana za a ce an ƙure haƙurinsa haka ne ko ba haka ba babu wata sifa ta manzo Allah sallallahu alaihi aka taba ƙure shi a cikin ta za a ce wani yana da kyauta amma ni dai har yau Allah bai ci shi ni alherin sa ba ba a taba samun haka nan ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yadda ka san iska in ya kada kowa sai ya shaka haka duk wanda ya zama da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya amfana da shi za a ce wani mai ilimi ne amma da yau kan abin da ya faɗa ya kauce daga tafarki ilimi babu wannan ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam za a ce wani fasihi ne ya iya magana amma yau magana ta ba da shi ba a samun haka ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam za a ce wani jarumi ne amma yau yayi raki ba a samun haka ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam za a ce wani mai fara'a ne amma yau in ka ganshi kamar an masa mutuwa ba a samun haka nan ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah shine wanda ke da kamilar sifa ta halitta wadda Allah ya dora shi akan ta wadda ya kamata mu sani mai koyi da ita sannan shi fa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba yadda wata sifa wadda wani fi shi a cikinta babu ta ko me karimcinka za a ce wani karimi ne amma wani ya fi shi koko kamar ya kasa kai kamar wani iqdamu amrin fi samahati hatimin fi hilmi ahnafa fi zaka'i iyasi manzo Allah baya da wannan kwatance sai dai a kwatanta ka da manzo a ce ka kusa amma ba a ce manzo ya cimma wani ba shi gaba yake da kowa wannan ya sa masoyansa da makiyansa kowa ya yi masa shaida ta kwarai in ka ce masoya kalli shaida da na khadija ta bashi a lokacin da aka fara masa wahayi kalla wallahi lan yukhziyaka Allahu abadan saboda me tace innaka la tasilu rahim wa tahmilu al-kal wa tuksibu al-ma'dum wa tuqri ad-dayf wa tu'inu ala nawa'ib al-haq duk sifofin alheri kana da su masoyansa ce to ba masoyiyarsa ba baƙiyinsa ma kafin ya musulunta abu sufyan ibnu harb bai faɗa a gabar sarkin roma aka ce ya taɓa ƙarya ce a a bai taɓa yi ba yana taɓa alƙawari ya ce to gaskiya dai bai taɓa ba amma dai yanzu mun yi wani alƙawari da shi muna jira mu gani kaji maganar baƙi bai taɓa yi ba amma dai yanzu muna jira to asalin matsalar mu ita ce rashin tsayawa mu karanci tafarkin manzon Allah mu san wane ne manzon Allah mu ba manzon Allah matsayinsa sannan mu jawo zuwa ga karantawarsa duk lokacin da muka koma ma wannan babu wanda yake da nagartattar ya irin tamu kuma wallahi ba abin da zai haɗa kanmu sai wannan kun ga duk kwamitoci da ake yi ana neman haɗa kai da ziyarce-ziyarce da mitin-mitin da haɗa ƙungiyoyi da sauransu wallahi ba abin da zai haɗa kanmu sai mun dawo mu manzan Allah da karantar wasa sallallahu alaihi wasallam wannan ka in mun yi haka to babu shakka kan al'umma zai haɗu Allah ka haɗa kan al'ummar ka akan tafarkin manzon ka sallallahu alaihi wasallam to mun ce muna so mu san matsayin sa a gurin Allah bari mu dan shiga cikin alqur'ani mu ga da yaya Allah tabaraka wa ta'ala ya ta manzon nan nasa mai albarka sifofin manzon Allah alqur'ani sufi ne masu yawa sai dai mu yi tsakure sai dai mu faɗi wasu misali Allah ta'ala ya kira shi babbar fitila ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadhiran wa da'iyan ila Allah bi iznihi wa sirajan munira as-siraj manzo Allah haske ne saboda duk wanda yake cikin bata da manzon Allah yana ikama shari'a duk wanda yake cikin duhu da manzo Allah sassa yana gane hanya ذاك سيكراشكم النور يا أهل الكتاب قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين نور من ذا الله كينا حسكي da kuma littafin da ya zo da shi bayyananne sai Allah ya ce ya wato ya wanke kirjinsa ya bude kirjinsa alam nashrah laka sadrak sai Allah ya sa masa albarka yace inna Allah wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabiy يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما sai tsarkake harshensa yace wa ma yantiqu anil hawa da tsarkake shari'arsa yace in huwa illa wahyin yuha ya tsarkake dan sakon da yazo da shi yace allamahu shadidul quwa ya tsarkake zuciyarsa yace ma kazabal fuadu ma ra'a ya tsarkake halinsa gaba ɗaya yace wa innaka la'ala khuluqin azim babu wani ɗan adam da ya taɓa rayuwa a doron ƙasa wanda rayuwarsa ta kai matsayin da Allah ya rantsuwa da ita sai manzo Allah suratul hijr Allah ce la'amurka innahum la fi sakratihim ya'mahu in ka bi alqur'ani zaka ga Allah ya sha rantsuwa saboda manzo Allah nun wal qalami rantsuwa ce wama yasturun saboda me Allah yake rantsuwa ma anta ya kai manzon Allah بنعمة ربك لمجنون رديني ألا يكيم مشركين والضحى رنسواتي والليل إذا سجى دمي ألا يكيم رنسوا ما ودعك ربك وما قلى والنجم إذا هوى رنسواتي ما ضل صاحبكم وما غوى ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين to haka zaka Allah ta'ala yana rantsuwa da yawa cikin Qur'ani don ya gaskata manzonsa ko don ya ba manzonsa kariya ko don ya nuna masa matsayinsa fala uqsimu bima tubsirun wama la tubsirun innahu laqawlu rasulin karim ذيق وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم دون أبغدا مكة مسعين من الله صلى الله عليه وسلم matsayin manzo Allah alqur'ani yawa gare shi za mu koma gare su akan wannan ne malamai suka duba suka yi nazarin yadda Allah ya ta'amuli da sauran annabawa alkur'ani a matsayinsu na cewa gaba ɗaya bayansa ne kuma wakilansa ‘yan aikensa zuwa ga halittunsa suka ce an lura duk inda Allah ta'ala zai yi maganar annabi Muhammad salasa tare da wasu annabawan yaushe yake fara faɗa waye ya zo ƙarshe a cikinsu kamar da mai ishiri ne ke ta waje a akhiran سابقا من تقدم وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك سنا ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم كو شيني نكرشي أما شي الله يكفار فدي wannan alama ce ta girman matsayinsa gurin Allah kuma ya faɗa ce duk annaba wannan sai da ya shaidar da su akwai annabi mai darajar da in su riske su karbi saƙonsa wa idh akhadna minan nabiyyina mithaqahum lama atitukum min kitabin wa hikmatin thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum la tu'minunna bihi wa la tansurunna qala aqrartum wa akhadhtum ala dhalikum isri qalu aqrarna qala fashhadu wa ana ma'akum min ash-shahidin duk annaba sai suka dauna alƙawari ga ubangiji da don haka Allah tabaraka wa ta'ala ya koya mana ladubba game da shi yace la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi ibn al-qayyim yayi kyakkyawan sharhi akan wannan aya yace kar ka dauka wannan aya tana magana wanda yaje ya tsuguna gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kai ma dinnan da kake a garin ku yanzu haka akwai da za ka ɗaga sautin kakar sautin annabi annabi ya ce i ka ce a'a annabi ya ce na'am ka ce la annabi ya ce gabas ka ce yamma ka ɗaga sautin ka akan nasa wala tajaru lahu bil qawli ka jari ba'dikum li ba'd kar ku yi ta'amuli da manzo Allah kuna magana shi da kuke da sauran junanku an tahbata a'malukum wa antum la tashurun in kun yi haka ayyukan ku za su wargaje saboda rashin ladabi ga manzo Allah na cikin abubuwan da ke wargaje aiki dama abu biyu ne katal suke rusa duk aiki shirka da Allah ko rashin ladabi ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda wajibi ne mumini yake harshen sa a lokacin da yake ta'amuli da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk abin da ke cutarwa ne ga manzon Allah to a wurin Allah ba karami ne ba shi sa Allah ya ce inna zalikum kana yu'zin nabiyya wa ma kana lakum an tu'zu rasulullahi wala an tankihu azwajahu min ba'di abada inna zalikum kana 'inda Allah 'azima bai dace ku cuta ma manzon Allah ba me yasa Allah wannan magana suka shiga gidan manzon Allah sai su dade yana so ya ci su fita kuma yana fulako ko mu ce arabako eh yana kawaici bai iya ce musu ku fita saboda jin nauyi sai Allah ce inna zalikum kana yu'zin nabiyya fa yastahi minkum wallahu la yastahi min al-haq fa idza sa'altumuhunna mata'an fas'alu fa idza fa idza ta'imtum fa idza inna zalikum kana 'inda Allah 'azima يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إنا ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما في بزي ونمكي أو لما ترمز الله بايا أوريتها كون بايا رأيوتها yasa malamai suka ce da wani zai gangancin yin haka hukuncinsa shine a raba shi da duniya shi yasa sayyidina abubakar a zamanin khalifancinsa ya tashi halaka kaila bintu qais da ikrima dan abu jahal saboda me saboda an daura mata aure da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma bisa ikon Allah bata tare ba Allah karbi rayuwarsa sai ta kalli kanta ta ita ba cikin iyayen mu'mine take ba tunda bata zauna gidan manzon Allah ba bata yi bai ko da shi ba bai rufe gidansa da ita ba don haka sai ta zo ta aure ikrima dan abu jahal sai da abakar yasa aka kamo su umar ya ce ka kyale su ita ba uwar mumine ba ce don haka ka batta ta yi aurenta inda kan ta kwana gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to da ta tabbata uwa ga duk wani mumini a duniya annabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum da don haka Allah tabaraka wa ta'ala ya koya mana ladabi ga manzo Allah da duk abin da zai gwadin yana da girma yana da matsayi har wajen magana da yawa kuna ji malamai suna faɗa cewa ba annabin da Allah ya makinaya ba annabin da ake ce ma baban wani yanzu mutum ba sai ce annabi yaqub ko annabi isma'il annabi dawud annabi adam haka da ko baka ba babu inda Allah ya musu wannan kara a cikin qur'ani da sunayensu yake kiransu saboda bayansa ne wa ya adamu uskun anta wa zawjuka aljanna ya musa inni safaituka ala an-nasi bi risalati wa bika wa nadaynahu an ya ibrahim haka duk Allah tabaraka ta'ala rinka kiransu babu wanda ba faɗe shi baro baro da sunansa cikin qur'ani ba akwai wanda sunansa yafi kowane yawan zuwa cikin qur'ani ku faɗa min wane ne annabi Musa alaihissalam saboda me saboda al'ummar mu ta fi komai kama da tasa al'umma sannan babu annabin da ya sha wuya da al'ummarsa irin shi ya yi haƙuri saboda ka Allah yake yawan rarrashin manzo Allah sassa da bashi labarinsa an kira sunansa sau ɗari da talatin da shida a cikin alƙur'ani a yayin da aka kira annabi ibrahim sau sittin da tara annabi yunus sau ashirin da bakwai annabi lut sau ashirin da bakwai annabi adam sau ashirin da biyar annabi isa sau ashirin da biyar annabi harun sau ashirin annabi isa sau goma sha bakwai annabi suleiman sau goma sha bakwai annabi yaqub sau goma sha shida annabi dawud sau goma sha shida amma annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sunansa bai zo ba sai sau hudu wannan ne yasa wani kirista da baya da basira wai a da'awarsa shi musulmi ne amma wai ya kuma kirista saboda me saboda ya ga a cikin alkur'ani Allah ya fi kiran annabi Isa tunda har ya kira su ashirin da biyar amma sau hudu ya kira suna annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai masu ilimin suka ce su ta ba wannan bane ba fir'auna sau saba'in da hudu aka kira sunan su cikin qur'ani shaidan sau tamanin aka kira sunansa kuma an kira shi iblis sau goma kaga ba yawan kiran sunan bane to karka dauka wai ba a kira sunan manzo Allah ba a'a an kira sunansa ba iyaka amma ba za a faɗi sunan ba sai inda bukata ta kama ma kana muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin don kaka ce kanka wani ibnu muhammad محمد رسول الله سيدك أدد منزنجين وما أنزلنا على عبدنا باوان نمبر وما محمد إلا رسول kaka duk inda aka kira shi bukata ce ta kama kuma aka hada da manzancin ko matsayin ma nuzil ala muhammadin wa huwa alhaq to an yi ta kiransa ana nuni zuwa gare shi qad kana lakum uswatun hasanatun fi ibrahim sunan sa baro ko amma da aka zo jin manzo Allah suka ce laqad kana lakum fi rasulillahi ba ce fi muhammadin ba wanda kace fi uswatun hasanatun fi ibrahim akwai inda ma annabi ibrahim da annabi muhammad sun zo aya guda amma ku duba tasirin ladabin da Allah ke so kawo mana ga Annabi Muhammad sai boye sunan annabin namu amma ya bayyana sunan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam inna awla an-nas bi ibrahim lalladhina ittaba'uhu tace wa hadha an-nabiyyu walladhina amanu bace wa Muhammadu ba ga Ibrahim kuma yazo baro baro har a wurin da Allah yake bada labari wa idh asarra an-nabiyyu ila ba'd azwajihi haditha ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم كي إنما النبي كي حكيت الأبار وإن سونا النبي سكبدا شبا يفتن سونا هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى سوبا لا يا رسول الله منافقي لا تنفقوا على من عند محمد amma Allah don ya gwada mana ladabin da yake so mu rike ga manzonsa sai ya ce me ya ce humul ladina yaquluna la tunfiqu ala man inda rasulillahi hatta hatta yanfaddu wurin ba da shaida ma abin da ya faru kenan walau annahum idh zalamu anfusahum ja'uka fastaghfaru Allah واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما ya ayyuha alladhina amanu idza najaytumur rasula to kaga ku ga mu wancan kristan manzo yayi ta zuwa amma sunansa ne ake kara ba a faɗi ina zuwa wurare da yawa baka alqur'ani kamar yadda muka faɗa an bashi sunaye da yawa qad ja'akum min allahi nurun فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرا رسولا ذكرا كما رسولا يتلو عليكم آيات الله لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا تداك إذا من زال لنا مغانا دشي إذا أبنجي جنا مغانا دمنزون سزامك ينا أبن دا كرا تلطف ينا سسوتاوه shi ne Ubangijinsa, shi ne ya aiko shi, shi ne mahalicinsa, shi ne abin bautarsa. Manzo Allah ƙasa yake kai goshinsa yana roƙon Allah yana da haka ne ko ba haka ba, yakan wuni da yunwa yana azumi don neman yardawa, yadda Allah amma Allah rarrashinsa yake yi. Inna nahnu nazzalna alaikal qur'ana tanzila فاصبر لحكم ربك واصبر كما صبر أولو العزم من الرسل قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين haka wato duk wanda yake jin zauƙin larabci ya san ubangiji yana ta'amuli da manzo Allah ne da rarrashi da tausasawa da kyautatawa sannan Allah ya sha kariyarsa daga ji andaba suna faɗin abin nan ana ƙaryata su suna kare kansu innaka abin nan قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قال يا قوم إنما يأتيكم شيء سوء كاري كنسو أما النبي محمد صلى الله عليه وسلم ألا ده كان سيكي كاري شيء وما صاحبكم بمجنون قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكر ما بصاحبكم من جنة إن شانئك هو الأبتر sannan malamai sun yi nazarin tarihin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka ga cewa wato babu wani dan adam wanda Allah ke gaggawan biyan bukatarsa da samar da yardarsa kaman kaman manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kaga in ka dubi annabawa wa ayyuba idh nada rabbahu anni massani ad-durr wa anta arhamur rahimin fastajabna lahu addu'a ko wa dhannuni idh dhaba mughadiban fa dhanna an lan naqdira alayhi fanada fi adh-dhulumati an la ilaha illa anta subhanak inni kuntu min adh-dhalimin fastajabna lahu wa zakariya idh nada rabbahu rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warithin fastajabna lahu قالت إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين to ka duba sadda manzo Allah sallallahu alaihi yake burin ya canza alƙibla bai daga hannu ya roki Allah ba a zuciyarsa yake jin lamarin nan na shiga dilemma abinda yan boko ke cewa between the, the devil and dead lucy lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi yake makka ka'aba na gabansa sai ya je daidai inda zai fuskanci baitul maqdis don haka alƙibla biyu yake amfani da su alƙibla annabi ibrahim da alƙibla annabi musa da sauran annabawa alƙibla annabi ibrahim ita ce ka'aba ga ta a gabansa alƙibla annabi musa ita ce baitul maqdis ga ta can ita ce yake kallo da haka babu tsangwama da ya hijira ya dawo madina sai ya koma tsakanin kudu da arewa ko dai ya fuskanci kudu ka'aba kenan ko fuskanci arewa baitul maqdis kenan to sai umarni zo daga Allah wanda babu shi a cikin alqur'ani sai ya rika kallon baitul maqdis inda nan ne alqiblan majority na annabawa sai mushrikan muka suka ce to kaji ya ce addinin annabi Ibrahim yake bi amma kuma ya bar alqiblarsa wannan yana damun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam su kuma yahuda suka ce a'a yana zagin mu yana bin alqiblar mu sai manzo Allah baya son haka sai na so canza alƙibla amma bai taɓa daga hannu ya roƙi Allah ba sai Allah ya ce masa qad nara taqalluba wajhika fis samaa falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka shatr al masjid al haram wa aina kuntum fawallu wujuhakum shatra duk inda kuke daga yau fuskanci alƙibla nan da ita ke a ranka ita kake so inji ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ku yan uwana idan muka bibiyi makamin manzalla alkur'ani baya iya lissafuwa zama irin wannan takaitacce tsakanin magrib da isha ba zai ishe shi ba duk annabawa sun zo ma al'ummominsu ne ya qaumi inni lakum rasulun amin amma manzo Allah na duniya ne baki daya kuri ayyuhan nasu inni rasulullahi ilaikum jami'a don haka a duniya ya fi kowa mabiya a lahira ya fi kowa lada a lahira shi ke da tafkin alkawfar shi ke da babban ceto shi ke da tutar liwa'ul hamdu wadda duk annabawa ƙarƙashin wannan tutar suke shi ne farko wanda ake tayarwa daga kabari shi ne farko wanda zai tsallaka siraɗi shi ne farko wanda zai ƙwanƙwasa aljanna a buɗe masa ya shiga don haka duniya da lahira manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine jagora ya ku yan uwa idan mun san matsayin manzon Allah a wurin ubangijinsa to ne menene matsayinsa a gurin mu ashe bai cancanta a ce mu ne waɗanda suka fi kowa ƙaunarsa ba ashe bai cancanta a ce mu ne muka fi kowa bibiyar rayuwarsa ba ashe bai cancanta a ce mu yi koyi da ɗabi'unsa da halayensa ba ashe bai cancanta ashe muna da dabi gare shi ba ashe bai kamata a ce mu ne masu ba da kariya ga rayuwarsa a lokacin da yake da rai mu ne masu ba da kariya ga tafarkinsa bayan cikawarsa ba ashe bai dace haka ba don haka musulmi na gaskiya shine wanda yake bibiyar rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam rayuwarsa da iyalansa rayuwarsa da ƴaƴansa rayuwarsa da sahabbansa rayuwarsa da danginsa rayuwarsa da masoyansa rayuwarsa da maƙiyansa akwai wasu ɗabi'u da halaye na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yanzu sun yi rauni a cikinmu ina so in mana tuni da su don mu ga nisan da muka yi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zan faɗi wasu daga cikin ɗabi'un da muke da su yanzu waɗanda kwata-kwata sun saba da rayuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam misali na farko manzo Allah sa su mutum ne mai sassaucin da kullun zai yadda a kware shi ba zai dai kwaruwa ba shi sa yake cewa rahimallahu ra'an samhan idza ba'a samhan idza ishtara samhan idza iqtaba amma kai yau in dan kasuwa ne so kake sai ka kwari wanda ka sai dama idan kai ne mai saya so kake sai ka kwari wanda zaka saya gare shi na sha faɗin wannan naga attajiri babba yana ciniki da mai yankan kumba mutumin da duk jarin nasa gaba ɗaya in ka ba da shi sadaka bai zama na ya tura baro da doya ko ya ɗauko a ka dattijo na ɗan shekara sittin. ya wuni yana wahala ka saukar sai ka rantsar da shi da Allah nawa ya sayo ta a kasuwa sannan za ka ci ga ribar da ka bashi wannan ba ɗabi'u ne da halaye na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah mutum ne mai jin kai mutum ne mai tausayi kuma duk wanda yake da rauni to shi ne mai ƙarfi a wurin manzo Allah don shi ke da gata a wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sannan manzo Allah baya da kissa kusa da ke ce mai kissa abinda kana iya yin sa daidai kai shi ba daidai ba abinda kana iya shi kammali kai shi nakase ragganci manzo Allah wato mutum ne wanda yake jin nauyin ba masoyansa ba har makiyansa mutum ne mai kara baya so fuskance ka da magana da za ta ɓata ranka ku duba yadda ya da sumama ibnu usal sumama ba sarake ne ya yi fada da musulunci sosai ya kashe musulmi da yawa wata rana bisa tsautsayi na alheri sai musulmi suka haɗu da shi a hanya suna ayari shi ko yana shi kaɗai sai suka farauto shi suka zo da shi madina wane ne wannan suka ce manzo Allah sumama ne ibnu usal yace ku daure shi cikin masallaci ga ginshiki ku duba wani strategy na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a kawo shi masallaci don ya ga musulunci don ya saurari karatun ƙur'ani don ya kalli manzon Allah sallallahu alaihi kallon fuskar manzon Allah kansa wata albarka ce don ya ga ta'amulin musulmi a aka ɗaure shi wani cikin masallaci in yana da bukata sai ya magana sai a kwance shi a je da shi daji ya biya bukata a dawo da shi a ɗaure shi aka yi sallar azahar aka yi la'asar aka yi magrib aka yi isha yana kallon musulmi yana sauraron karatun ƙur'ani sai manzo Allah sa ya ce masa me kake tare da shi su mama ya ce alheri aha what are you going to offer ya za ka fanci kanka ya zuga ka hannunmu ka yi mana barnatan baya sai ce to abin da ke tare da ni in taktul taktul za dam wa in tafu tafu an shakir wa in kunta turidu almala fas'al tu'ta minhu ma shi'it in ka kashe ni ka kashe mai jama'a akwai masu rama min ka ji barazana ko in ka yafe min ka yafe mu mai godiya gobe za ka ga abin da zan maka na alheri in kuma kuɗi kake so koro ne faɗa akwai su za a baka sai manzo Allah ce duk bana son wannan hallaka an tuslim ba ka musulunta ba sai ce wannan kan bani da bukata manzo Allah sai fita ce ku kyautata masa gobe sake wuni akai asuba akai azhar akai la'asar akai magrib akai isha yana sauraron qur'ani yana kallon musulmi yana ganin ladabin su ga manzo Allah sallallahu alaihi yana ji irin kalaman su ana kyautata masa kamar yadda bare bare suke masa kwatawa idan mun shigo har ciki na ya fara kasa daukar abinci jama'a kwana na uku amma har na rasa yadda zai amma lema fa wanci biski ba fa har yanzu fa biski da miyar kuka har yanzu da saura amma dai ba abin da ban ci ba
manzo sallah sai sake dawo masu mama ya ce masa su mama me ke tare da kai ya sake maimaita abin da ya faru jiya ya ce in taktul taktul da dam wa in tafu tafu an shakir wa in kunta turidul mal fas'al tuta minhu ma shi'it manzo Allah ce halaka an tuslim sai da aka kwana uku manzo Allah ne masa haka sai ya ce ku sake shi sai Allah kai ka lafiya irin sai hankalinsa ba zai iya hanya ai haka kuwa ya tafi ya tafi har ya bar gari ya ce kai mutanen biyu ne za su ya sa muka kashin bishiya ya zauna ya huta abinsa sai ya fara tunani ce wallahi wannan ba mutumin banza ba ne kuma wannan saƙon da ya zo da shi wallahi ba karya ba ne to don me zan wahal da kaina ai kawai sai ya kwana ya dawo madina ce ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadan rasulullah irin wannan ta'amulin muke yi da junan mu wannan ita ce rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah bai taɓa yin alheri ya gori ba baya ma faɗa yasa masu hikima suka ce abu biyu kar a ji su ga bakinka alherin da kake ma mutane da shirin da mutane suke yi maka duk abin da ka san ana ɓoye shi yanzu Allah baya bayyana shi akwai abubuwa dukkanmu muna da sirri jama'a to in ba haka bai don me muke sa tufafi to amma wani duk da matarsa fa bi yake dugaduganta na ji wani uwana ya fatawa cewa halal ne ka ɗauki wayar matarka ka bincika ni ba na ganin wannan daidai ne domin duk da hulɗar ta da mahaifiyarta wace ce ka shiga hulɗata da ƙanwarta hulɗata da ƙawarta ma matuƙar ba wani abu na tuhuma ke kuma in akwai shi a tsaye a bincike shi wace sai ka bi diddigi kai ne raƙibu da atid ko raƙibu da atid akwai inda Allah ya ce kar su bi mu fa jama'a su kyale mu saboda sirri ne to wannan bai nuna kai sakaci da iyalinka ba amma wani nau'in binciken na kwakwaf Allah kaɗai ke yinsa kuma shi ma in yayin rufewa yake yi alahira zai kira ka ba kai ne kai kaza ba ka noki kai Allah ni ne ba kai ne kai kaza ba wallahi ni ne ba kai ne kai kaza ba sai zuciyarka ta kama kai ko ina kana jin ka halaka sai Allah ya ce to ai a duniya na rufa ma asiri ba zai yi anan in tona maka ba ka je ka shiga aljanna to don haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba a taba sirri da shi ya tona ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam baya riƙon laifi duk abin da ka masa in ya samu dama sai ya maka falala menene ba a yi masa ba a makka menene ba a yi jama'arsa ba wani irin tasko da kaskanci da wulakanci dai ba a masa bai ba da nan suna su ya samu dama mai ce masu ma ta zunnuna an fa'ilun bikum da kuke tsammanin zan mako suka ce ibnun akhun karimun wa ibnu akhin karim dan kware kake irin albarka sai ce idza fa antum mutlaqa ku tafi duniya ya taimako maza ka jone ce i forgive but but what hmm? forgive and forget kun ga wanda manzo Allah ya tarar wanda ya tarar da manzo Allah yana bacci kai manzo Allah ya rataye ta kursi ya dauka ya shuri kafa sai ce tashi sai daga takobi ya ce man yamna'uni an aqtulak ko man yamna'uka minni zalla ce Allah sai ya zabura ya firgita sai takobi ya fadi sai manzo Allah dare su ma sai ya sharbe takobin yace anta man yamna'uka minni kai kuwa zai hana in kashe ka sai ce la ahadi ba mai kari zalla wuri ce to kama hanyar ka amma kar kar ka tsaya kusa in sabbai na sun ga ka za su kyale ka bai maza ka ji gaskiya jama'a haka muke da wannan dabi'u na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai taɓa shiga abin da bai shafe shi ba kun ga abin da muke da wani da ake mai firar teburin mai shayi faɗi banza faɗi wofi firan daba tana da hatsari fa a wani karatu da muka yi a abuja lokacin da ɗan uwana sheikh Yusuf Guruntum ya gabatar da muhadara na wani ta'aliki sai na kawo misali kun ji wannan misali na mai tallakan karago yana da kyau mu sa wannan a mu ba shi wannan kankara yake saidawa sai ɗauko ta aka tun da safe yana jama'a ku ji tausayin wanda jarin sai ke narkewa idan ba a saya ba da yamma mai zai faru ta narke na kwatanta mana wannan da abin da muke ɗauki da shi na daƙiƙoƙi da mintuna da awanni da ranaku da watanni da shekarun da Allah ya ɗiba mana narkewa suke yi yanzu nan zaman da muke yi mun narkar da minti sittin amma a me a ambaton Allah a wa'azi da karatun littafin Allah da sunan manzon Allah da tafarkin manzon Allah saboda haka mun yi cinikin kankarar amma wanda yake ta yana faɗi banza faɗi wafi me yayi yayi hasara shine wal asri innal insana lafi khusr kullun cikin narkewa kankarar rayuwarka take illa alladhina amanu wa amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr to haka lokacin ka jarinka lokacin ka rayuwarka duk abin da ka bata a cikin sa hatsari ne mu ma musulmi abubuwa da yawa na su'i magana kan su game da rayuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma wannan ba shi ne babban makasudin ba makasudin shi ne in jawo hankalinmu ga muhimmancin mu karanta rayuwar manzon Allah mu mai da hankali ga sira idan aka ce sira wani ya ɗauka wani fanni ne na daban da hadisi ko sunna duk abu ɗaya ne ta ina muke sanin rayuwar manzon Allah ta waɗanda suka zauna da shi wanda suka zauna da shi ba suke karantar da mu rayuwarsa ayyukansa shige da ficensa umarninsa haninsa hudubobinsa kalamansa ina rayuwar tasa take to me siran so muna buƙatar mu karanci rayuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam karatu na natsuwa da so da ƙauna da neman ƙarfafa imani da kuma ƙoƙarin koyi da shi ma'aiki sallallahu Alaihi wasallam. Idan manzo Allah salasa shi ne mai wanda matsayi a wurin Allah shi ne abin koyi a gurinmu menene haƙƙin manzon Allah a kan. Manzo Allah salasa yana da haƙoƙi da dama a kan. Na farkonsu mafi girmansu shine abin da Allah ya faɗa inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadhira sai ce litu'minu billahi wa rasulihi wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu wa tusabbihuhu bukratan wa asila dama'ir nan sun yi iltiqa sun harhadu amma kowanne da nasa litu'minu billahi wa rasul imani da Allah da manzo ko sai me kuma wa tu'azziru ku karfafe shi wa za mu karfafa wa tuwaqqiru ku darajanta shi wa za mu darajanta sai ce wa tusabbihuhu wa za mu yi tasbihi muna ta subhana rasulillah ne subhanallah ubangiji mu dauke sarki kullu yakan bambance mana haƙoƙin kansa da haƙoƙin manzansa a suratu tuba akwai irin waɗannan irin waɗannan da dama inda Allah ta'ala yake faɗa mana haƙoƙinsa da haƙoƙin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da haƙƙi na farko shine mu kaunaci manzo a zukatanmu mu darajanta shi ya zama shine mafi girman ɗan adam a cikin zukatanmu ya zama duk wanda ya gitta ma manzon Allah shi zai faɗi ya zama duk wanda ya yi magana ta manzon Allah tana sama da tashi yanzu duk wanda ya shata doka dokar manzo Allah na gaba da tashi yanzu duk wanda ya bada umurni umurnin manzo Allah na gaba da nashi wannan shi da haƙƙin manzo Allah na farko akan mu to yana daga cikin son manzon Allah son abin da yake so son waɗanda yake so kin abin da yake ƙi sabai su sun kai matsayin da ba wai abinda manzo Allah yake ki tadayyunan ba abinda yake ki jibillatan ma ba su son sa misali Abu Ayyub al-Ansari mutum ne mai son cin tafarnuwa kamar Indiyawa amma ranar da ya kawo abinci manzo Allah ya dage hannunsa ya ce me ya ci tafarnuwa ke ciki sai ce tun duk ba za mu ci bai ce aka ci abinka ai ba ta da laifi inni unaji man la tunaji ni ina ganawa da mala'iku ne sai ce abinda manzo Allah baya sa sami amfanin sa gare mu haka manzo Allah baya cin naman damo sahabbai da yawa da suka ji wannan sun daina cin naman damo ba don ba sa son sa ba ya za a yi su so abinda manzo Allah baya so shi kuma manzo Allah baya cin damo ne saboda ba a farautan sa a Makka suna kyamar sa amma ba don haramun bane halal ne to duk mutumin da manzo Allah sa yake so sai yake kaunar sa yana cikin son manzo Allah ka so shi in kuna bin labarin Udaba za ku ga labaran masoya za ku ga wanda takalmi aka ga yana girmamawa saboda me yace ai wannan takalmin wani wanda ya wanda ya ajiye shi ya sanya shi ya tafi unguwar su Laila masoyiya ta zaka takalmin ma ya zan abin girma gare so ba laifi bane in ka girmama takalmin manzo Allah ma kar kai ce kana sai fi uban kowa wasu wani yace takalmin manzo Allah ya fi uban kowa a'a ya dai fita kalmin kowa kuma abin ban mamaki wanda ya faɗi wannan kuma shi ya zo ya ce a'a salatin manzo Allah bai fi na kowa ba nan kuma an juya al'amarin ibadar manzo Allah ba ta fita kowa ba amma takalminsa ba wai ya fi takalmin kowa ya fi uban kowa to son masoyan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tun daga iyalan gidansa surakansa ƴaƴansa sahabbansa makwautansa kwamandodin yaƙinsa limamin da ya naɗa ladanansa wanzamansa hadimmansa duk wanda yake da hulɗa da manzo Allah manzo Allah bai bashi wannan damar sai yana masoyinsa sakatarorinsa irin su Muawiya ibn Abi Sufyan dole ne ka so su in kana son manzon Allah da kaki ɗaya daga cikinsu to ƙarya kake kai ba masoyin manzon Allah ne ba sallallahu alaihi wasallam haka duk wanda yake kin manzon Allah a da ko yanzu wajibi ne ka ki shi a zuciyarka haka duk wanda yake adawa da tafarkin manzon Allah idan kai masoyin manzon Allah ne son shi zaka ko adawa da shi abu na uku daga cikin haƙoƙin manzon Allah akan mu shi ne mu ƙudurta cewa saƙon da Allah ya bashi ya iyar mana wasiƙar da aka bashi ya kawo bayanin da aka ce yayi yayi kuma kammalalle in har kana tunanin manzo Allah sallallahu bai isar da sako ba ko abi- akwai abin da ya bari wanda bai cika ba ko ya bar wata kafa wadda wani ke bukatar ya zo ya cike ta to baka ba manzo Allah haƙƙinsa ba abu na hudu yadda ka kadaita Allah da bauta ka ce la ilaha illallah ka kadaita manzo Allah da biya shine ka ce Muhammadu Rasulullah ikhlasul ittiba ikhlasul ta'a ikhlasul iqtida wahidillah ikhsha Allah tawakkal ala Allah tadarra lillah wattabi' rasulullah wanqad li rasulillah wa ati' rasulullah karka bauta ma kowa sai Allah karka yi bautar Allah da hanyar kowa sai ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan shine haƙƙin manzon Allah kanka shine Allah ke cewa laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana kyakkyawan koyi kuna da shi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na biyar ka zan mai ladabi ga manzon Allah kamar da Allah ke cewa la taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'a ibadukum ba'da kakka dauki manzon Allah kamar sarkin garinku ko shugaban kasar ku ko hakimin unguwar ku mutane ne masu matsayi amma manzo Allah mutum ne mai matsayi na ɗaya gaba da kowa har iyayenka da kakanninka saboda haka umarnin manzo Allah yana gaba da umarnin kowa son manzo Allah na gaba da son kowa don haka Allah ke ta ya yi wallazi na minu la tuqaddimu bayna yaday Allahi wa rasulih kar ku shiga gaban manzo Allah ya kuma mulai in ka ce to ni zan yi abin da manzon Allah bai yi ba don manzon Allah baya da bukatar sa kai baka fahimci sakon da manzon Allah ba wanda ya ce ma imamu shafi'i ko imam malik ina so in yi harama daga masallacin manzon Allah ya ce a kara gaba ga inda manzon Allah ya harama can sai ce to don na kara mil uku ya ce ka shiga uku in ka shiga gaban manzon Allah da mil uku to yana za ka nan ba ka shiga gaban manzon Allah ka tafi aljanna inda har kana son ka shiga aljanna to bayan manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam na shida wanda kansa zamu tsaya cikin haƙoƙin manzon Allah gare mu shine mu yi tarainiyar wannan addinin da ya zo mana da shi da wannan shari'ar da ya kawo mana da sunnar da ya shimfiɗa mana da rayuwarsa wadda ya karantar da sahabbansa suka koye ta suka iyata to babu wanda yake iya rike waɗannan al'amura da na faɗa sai wanda yake bisa tafarkin sunan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam haka ina muku wasici da ku rike malaman sunna ku saurare su domin su ne waɗanda ba su da wani abin biya sai manzon Allah su ne wanda ba su da wani mai gida sai manzon Allah su ne wanda ba su da wani abin koyi sai manzon Allah sannan su manzo Allah yana gaba da kowa a gurinsu duk wanda ba su ba yana da wani mai gida kuma na kalubalanci ka ce min ga wani wanda ba alu sunna ba amma kuma baya da mai gida babu shi sai jingina kansa ga wani kuma wani nan ba manzon Allah ba kuma sai ya gabatar da wannan wani akan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai yayi kame kame don ya nuna wannan din da shine abin biyansa sa to alaikum bis sunna wa alaikum bi ahli sunna wa alaikum bi ulama sunna ku riki sunna ku riki tafarkin sunna ku riki malaman sunna Allah madauke sarki muku albarka Allah ya sa mu cikin tutar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ya sa mu cikin masoyansa Allah ya sa mu cikin mabiyansa duk wata guguwa da za ta kada Allah kada ka sa ta raba mu da manzon Allah kada ka sa ta raba mu da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ka ji kan magabatan Allah ka yi musu gafara kullum da na shigo nan kun san wanda nake tunawa Sheikh Jafar Allah ka yi masa gafara abin da ya assasa na alkhairi Allah ka ƙara masa albarka fitintunun da suka faru wanda suka rasa rayukansu cikin yan umumi ne Allah ka yi musu afuwa Allah ka karɓe su shahidai wanda ya kafa wannan cibiya ina jana nan da ransa da lafiyarsa ko to Allah ka ƙara masa lafiya ka ƙara masa albarka ka yawaita mana ire-irensu jiya mun shiga jami'ar na sani bai jami'ar muhammadu buhari ce ko jami'ar maiduguri ce ne? mahallu khilaf ne to ba na ciki damu ma kar ka manta ni dan asu ne ba aha na shiga jami'a na ga wasu kataberin wato manya-manyan ɗakunan karatu wa'anda yanzu ma a nan za mu yi gasar karatun alkur'ani wa'anda alhaji indimiya ya gina gaskiya tsakan dala na jinjina masa kuma na tabbata abin da ya cire cikin arzikin da Allah ba shi ba mai yawa ba ne muna fata ya ci gaba da cirewa yana ba Allah ya ci gaba da cirewa yana yakan alkhairi muna fatar sauran masu arziki su yi koyi da shi akwai dan uwa da ban daɗe da jin rasuwarsa ba alhaji maina idris ina roƙon ku masa addu'a Allah ya gafarta masa mutumin wannan jiha ne akwai almajirina dan uwana Sheikh Ibrahim Gumari da na dun faru mai duguri ta san muna da bukatun mu suna
الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات Allah ya saka malam da alkhairi kafin in yi jawabi na ƙarshe ga wannan ina gani yana da kyau mu wannan roƙo ya yi kuma yana so ne ya ƙara wato ƙarawa wannan lecture armashi yake cewa malam marka da maraba da zuwa borno ina ƙaunarka domin allah Allah subhanahu wata'ala ya ƙara maka nisan kwana da albarkar rayuwa amin muna yace muna muna so ka dan raida mana baitoci na yaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga cikin wato kogin baitoci da kare karira masa na yabansa to na ga ya dace da mawdu'in kuma waƙe na da zauki na musamman to sha ta ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana baiwa shu'ara'un sa'irin su Hassan ibn Thabit su Ka'ab suna waƙe suna yabansa manzon Allah kuma yana karfafa su akan wannan to saboda haka kaji dai malam to ba za mu haramta wa uwa wannan roƙo da yi ba ko da kaɗan ne sai a
Waƙa biyu na har da ce waɗanda ba na manta su kuma ba su ne wa'anda kuke tambaya ba ba su ne na manzaban manzalasa ina da bakan da mai ruwaka a kan manzan Allah da birnin Madina amma ban har da ce ta ba inda kan kun yi magana don zo da ita a rubuce kila sai in rera maku amma ni ban rike komai a cikin ta ba tsohon labari ne babu ta yanzu
wannan mawuyin da ba wa wani zara kuma rashin sa rashin sanin manzan
da kuma rashin koyi da shi wannan ne ya jefa duniya gaba ɗaya musamman kuma al'umma musulmi cikin rudani da koma baya da kashe-kashe da rabe-rabe da fitintunu duk babu abin da ya kawo illa kawai rashin sanin waye ne manzan Allah rashin sanin halayensa da kuma rashin koyi da shi kamar da malam yace bayani akan manzan Allah ba za su kare ba to sha sa sahabban manzan Allah suke karantar da ya'yansu kamar yadda suke karantar da su alkur'ani kamar yadda ɗaya daga cikin an sa'ad ibn abi waqqas suke cewa kunna nu'allamu al-maghazi kama nu'allamu surata min al-qur'an wace iyayenmu suna karantar da mu tarihin manzan Allah kamar yadda suke zaunar da mu suke karantar da mu alkur'ani musa irin yadda muke karantar da yaran mu alkur'ani amma yaya alakar mu da siran manzan Allah mu kanmu kafin yaran mu to rasa wannan shi ya jefa al'umma cikin bala'i karka je da nesa hatta ahlus sunna kamar da malam ya bayani alakar mu da rayuwar manzan Allah da siran manzan Allah ya take ba ba ba da wannan haƙƙi to malam ya zaburar da mu ya kamata a ce mun fahimci wannan karatu kuma za mu ɗauki matakin gyara sanin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam da koyi da halayensa shi ne tushen samun nasara koyi da kyawawan halayen manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam wannan shi ne zai gina tausayi da ƙauna a zukatanmu da wanda za mu so junanmu so na hakika ba so na zahiri ba da wanda za mu mallaki zukatanmu maza Allah sallallahu Alaihi wasallam waɗanda suka musulunta a zamaninsa ba da yaƙi da ƙarfi suka musulunta ba imam zuhuri yake cewa bayan sulhul hudabiyya waɗanda suka musulunta a cikin tsawon shekara uku daga sulhu hudaybiyya zuwa rasuwan manzan Allah sun fi waɗanda suka musulunta tun daga bi'atar manzan Allah har zuwa sulhu hudaybiyya domin a lokacin an samu dama mutane sun samu dama ba tirsasawa suka yi koyi da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam suka san halayen da suka musulunta wanda wanda zamu mallaki zukatan mutane malam ya ba mu misalin Sumama bin Uthal shugaba ne na yamama na garin yamama da mazan Allah ya bashi ya goma garinsu mazan Allah ya rasu mutane suka yi ridda banu hanifa sun yi ridda to sumama yana yana rayu a lokacin sai ya fara fada da zuciyarsa ya yi ridda ko kada ya yi ridda wani abinci ya masa ka yi ridda gabar musulunci wani abin zai ce da shi kada kai ridda to abin da ya hana shi ridda shine wannan abin da malam ya faɗa mana alherin da manzon Allah ya masa kyautatawa da manzon Allah ya masa har yake cewa ahimmu bi tarki alqawli thumma yarudduni ila alqawli in'amu an-nabiy muhammadi yace nakan yi yunkurin in yi ridda in bar addinin musulunci amma yace idan na tuna da kyautatawa da ihsanin da manzan Allah ya yi mun ta wannan shi ke tabbatar da shakan addini su amma ya yi muke mu'amalar kamar da malaye bayani mu'amalantar matanmu da yaranmu da waɗanda suke ƙarƙashinmu masu gadinmu direbobinmu ƙananan ma'aikata a ofis wajen haƙƙinsu wajen mutuncinsu yau ba ka samu haƙƙinka sai in kai wani ne ba a tausaya maka sai ka san wani ba a baka haƙƙinka sai kai dan wani to shasa muka samu kanmu a cikin wannan rikici da matsaloli masu yawa Professor Mansur yana daga cikin malamai da waɗanda Allah ba su hikima da jan hankali wajen karantarwa shasa ma yana da abokin hira labarai ne masu ɗari cike da hikimomi to Allah ya saka masa da alkhairi Allah ya cinya masa cikin mizani insha Allah wannan farawa ne insha Allah idan Allah kai mu watan Disamba insha Allah za a ga jerin lectoci dai har zuwa gama musabaka insha Allah to Allah subhanahu wataala ya nuna mana wancan lokaci cikin koshin lafiya Allah subhanahu wataala kamar yadda ya dawo ya zo da su lafiya Allah subhanahu wataala ya mai da su lafiya Allah subhanahu wataala ya ba mu zama lafiya wannan kasar tamu Allah ya daukaka sunnar manzon Allah duk abin da za a yi domin fada da sunnar manzon Allah jarrabawa ce na wani lokaci ba wanda ya isa ya gama da sunnar manzon Allah lakawa abin da ake so daga gare mu mu ƙara haƙuri mu fahimci wannan sunnar mu yaɗa wannan sunnar mu tsaya a kanta mu kuma mu yi ƙoƙarin kamanta sunnar kada ya zamana muna da awar sunna da baki amma halayenmu sun saba wa sunna to kamar da kowa zubo nan guri ko saurari karatu kuma Allah ya saka muku da alkhairi Allah subhanahu wataala ya ba mu zama lafiya wannan kasa ta mu da sauran kasashen musulmi guraren da suke fama da rikici nan gurma an fara samun sauki amma yankunan su Zamfara Katsina su a Niger sauran gurare to Allah subhanahu wataala ya kama na ƙarshen wannan zubar da jini da ake yi Allah subhanahu wataala ya ba mu zama lafiya shugabannin mu Allah subhanahu wataala ya datar da su wajen ɗaukan matakan da suka dace na magance waɗannan al'amura subhanaka Allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh